بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya da jinjina su kara tabbata ga allah madaukakin sarki wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna a sha hudu ga watan rabi'u tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da biyar ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a nan masjidul imamin nawawi rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar wuntin dada mega station a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka fara a daura a cikin wannan littafi ko wannan manzuma ta منظومة منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق نبب مالمي الشيخ الألامة عبد الرحمن ابن ناصر السعيدي الله مدوكتين سركي مش رحمة wadda wannan shine majalisinmu na uku a karkashin wannan daura insha Allah jiya kafin mu tashi mun tsaya karshen baiti na 26 shine inda malam yake mana bayani dangane da imani cewa imani yana karuwa a lokacin da mutum ya ƙara ayyukan alheri da biyayya ma Allah hakanan kuma yana raguwa a lokacin da yake saba ma Allah har ma akai lokacin da imanin ma ya tashi aiki gaba ɗaya imanin ya lalace gaba ɗaya Allah ya tsare mu ya kare mu daga lalacewar imani za mu tashi insha Allah ta'ala akan baiti na 27 sai dai insha Allah ta'ala darasinmu na yau za mu dan tafi da gudu-gudu saboda mu samu mu kammale shi akan lokaci saboda yau ne rana ta ƙarshe insha Allah ta'ala da zamu gabatar da wannan daura Allah ya mana jagora malam yake cewa nuqirru bi ahma nuqirru bi ahwalil qiyamati kulliha wa mashtamalat huddaru haqqan wa nashhadu malam yace nuqirru muna tabbatarwa muna shaidawa bi ahwalil qiyamati kulliha muna tabbatar da wato dukkanin yanayin da alkiyama za ta zo da shi gaba ɗaya duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a kan shi zai faru a ranar tashin alkiyama malam ya ce muna tabbatarwa kuma mun yadda da haka a alkiyama akwai abubuwan da suke shimfiɗa ce gabaninta akwai abubuwan da kuma suke biyowa bayan ta tashi abu na farko kamar misali abin da ya shafi mutuwa kaga mutuwa ya alamata ta tashin kiyama duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tsaya saboda ka ahlus sunna aqidar ahlus sunna suna yadda cewa babu wani mutum a duniya face zai mutu wannan kuma dukkan duniya kowa ya yadda da wannan har kafirai sun yadda cewa akwai mutuwa wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya sun yadda cewa akwai mutuwa sannan mun yadda cewa akwai tambayan kabari idan an sa mutum a cikin kabari mala'iku munkarin wani kin za su yi mishi tambaya sannan akwai azaban kabari ga wadda bai amsa ba Allah ya tsare mu akwai kuma ni'iman kabari ga wadda ya samu damar amsa wannan tambayoyi da za a yi mishi a kabari Allah ya sanya mu a cikinsu sannan bayan nan kuma za a tashi ran tashin alkiyama za a yi busa ta farko wadda duk wanda yake raye zai mutu sannan za a yi busa ta biyu kuma kowa zai tashi ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sannan za a tattara bayi a fili daya wannan ko shakka babu Allah zai hada mutane gaba daya yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun akwai sakamako da za a ba mu kowa na aikinsa na alheri ko na banza akwai hisabi akwai karɓar littattafai da za a yi wasu su karɓa da hannun dama Allah ya sanya mu a cikinsu wasu a basu da hannun hagu Allah ya tsare mu wasu a basu ta bayan bayansu Allah ya kiyashe mu akwai siraɗi wadda za a tsallaka gabanin a tafi aljanna akwai mizani da za a auna ayyukan bayi na alheri ko sharri wal waznu yawma idhinil haqq akwai wuta akwai aljanna duka waɗannan abubuwan da suka zo a cikin alkur'ani da sunna muna yarda kuma muna imani da shi sannan ya ce wa mashtamalat hudaru haƙƙan sannan da abinda gidan lahira ta ƙunsa muna imani cewa gaskiya ne abinda gidan lahira ya ƙunsa wadda alkur'ani ya ba mu labari misali akwai wuta akwai aljanna wanda duka in an gama duk abin da ake yi da sakamako da littattafai da za a karɓa da siraɗi da mizanin da za a saka da duk abin da za a yi ƙarshe gaba ɗaya in an gama ƙarshen tika-tika tik za a koma ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir wasu na wuto suna aljanna Allah ka sanya mu cikin aljanna sannan yace wa nashhadu muna tabbatarwa muna shaidawa da yaƙini cewa wannan abin zai faru malam yake cewa tafakkaru bi athari al'azimi wa ma hawat mamalikuhu al'uzma la'allaka tarshudu تفكر بآثار العظيم أي تأمل في آيات الله العظيمة كي تأمل كي تدبري جمد حلقتن الله آيوين الله ما سجرما ومخلوقاته الباهرة الدالة على كمال خالقها وعظم مبدعها da kuma halittun Allah masu banƙaye waɗanda suke nuna kamala da cikar mahalicci ka yi tuntuntuni akan ayoyin Allah tafakkar bi atharil azim kai tuntuntuni akan alamomin ubangiji alamomin Allah mai girma wa ma hawat mamalikuhul uzma da abinda wato mallakarsa ko mulkinsa mai girma ya kunsa min samawatin wa ardi sammai da kasai suna cikin mallakar Allah kalli sama ka kalle ta gaba daya ka tsaya kai tunani akan halittar sama dubi ƙasa ka yi tunani akan halittanta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi tuntuntuni game da halittan sama da ƙasa ka kalli halittan da Allah tabaraka wa ta'ala yi inna fis samawati wal ardi la ayatin lil muqinin a sama da ƙasa akwai ayoyi alamomi ga waɗanda suke da yaƙini layatul lil mu'minin akwai ayoyi ga waɗanda suke masu imani abinda Allah ya yi halitta ya yi na halittar sammai da kasai akwai abubuwan kula akwai abubuwan lura a saman nan akwai rana a saman nan akwai tauraro a saman nan akwai wata duk wani abin da kake tsammani na ayoyi masu girma kalli sama za ga sama ta shanye shi kuma Allah ya ce duk mai bincike ya je ya yi bincike ya gano saman nan ta ina ne take da gyaran da ya kamata a gyara yanzu dukkan masallacin nan duk yadda aka kawata shi akwai masanin ginin da in ya zo sai ya kalli wani abu ya ce kashi da ba nan aka sa shi ba haka ne ko ba ka ba ya ce da ba nan aka saka shi ba amma sama fa wane ne zai kalli sama ya ce ta can ya kamata a gyara babu Allah yana cewa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud yace farji'il basara hal tara min futur Allah yace daga idon ka kalli sama kaga inda ta tsage kaga gyara a halittar Allah thumma marji'il basara kallatin sake daga idon ka kalli sama akwai gyara ba za ka taba ganin gyara ba yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib saboda ka malam yace ka tsaya kai tuntuntuni akan ayoyin Allah mai girma da abinda mulkin Allah ta kunsa la'allaka tarshudu in kai haka zaka samu shiriya ka zama cikin waɗanda wato ainihin suka shiryu malam yace alam tara hadha al-layla id jaa musliman fa a'qabahu jayshun min as-subh yatrudu alam tara malam yace shin baka gani ba baka lura ba hadha al-layla baka lura da wannan daren ba kalli dare ka gani izja'a muslima lokacin da ya zo yana cike da duhu lokacin da dare ya zo duhu ya ya taho kalli yadda dare yake shigowa idan dare zai zo ba kwab ɗaya duhu yake saukowa ba ko sai ya sauko ya fara towa a hankali a hankali daidai lokacin da yini ya kama hanya zai tafi shi kuma dare yana ne yana shigowa shine yughshil laylan naharan yaqlubuhu hafisan dare yana mamaye wuni yana neman sa cikin gaggawa kai ka ce kamar gaggawa dare yake kar wuni ya fita bai iso ba shine manzo Allah ya ce idza adbara an-naharu min hahuna wa aqbala al-laylu min hahuna faqad aftara as-sa'i idan wuni yayi can zai koma ya juya baya dare kuma ya taho ta nan kaga sun taho tare kenan ko daidai lokacin da wuni ke tafiya shi kuma lokacin dare yana ne yana shigowa sai manzo Allah ya ce to faqad afqara as-sa'im mai azumi ya sha ruwa ko da bai sha ruwa ba to azumin ya kare to shine malam yace alam tara hadha al-layla id jaa muslima shin baka ga wannan daren lokacin da wato yazo cikin duhu yana rufe yana mamaye wuni da wannan duhun nasa ba fa'aqabahu jaishun min as-subh yaqurudu sai ga runduna na asuba sai biyo bayan gari yana koran daren dare ya zo da duhunsa tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya sai asubahi ya zo asubahin nan ya zo shi kuma sai kori wuni shine wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla dare ya zo ya ya lullube sannan wuni kuma ya zo ya ma ya zo ya yayi dare ya lullube wuni ya yayi wannan zuwan dare da wuni dare da wuni dare da wuni shi ke kaiwa a ce an samu rana ɗaya daga nan a samu sati daga nan a samu wata daga nan a samu shekara duka na ake samun su dare ya zo wuni ya zo dare ya zo wuni ya zo to a ciki akwai ayoyi da abun lura Allah yana cewa وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Allah shine ya sanya wato dare da wuni su zama suna mai juna dare yazo wuni yazo ya mai wuni yazo dare yazo ya wuni ya mai Allah ya ce liman arada an yazzakara ga dukkanin wanda yake so yayi tuntuntuni ya dauki wa'azi au arada shukura ko kuma yake so yayi godiya ma Allah subhanahu wataala sannan Allah ya madaukakin sarki yana cewa waja'alna al-laila wan nahara ayataini famahauna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa mun sanya dare da wuni su zama ayoyi guda biyu faja'alna ayatan layla waja'alna faja'alna ayatan waja'alna al-laila wan nahara ayatayn faja'alna famahauna ayatan laili sai muka shafe ayan dare sai ya zama na shi dare alamansa shine duhu waje alna ayatan nahari mubusira muka sanya alaman wuni shi kuma shine zama haske litabtahu fadlan min rabbikum dan ku je ku nemi falla daga wajen ubangijinku walita'lamu adada sinina wal hisab sannan dan ku wato ainihin a san lissafi na shekaru da kuma lissafi na kidanye to wannan dare da wunin akwai abin lura a ciki domin kowanne a cikinsu in babu shi to rayuwar bayi yana cikin matsala idan babu wuni to ana cikin damuwa idan babu dare ana cikin damuwa yasa Allah yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi dhiya'in afala tasma'un Allah yake cewa ka tambaye su ka ce da su a ra'aitun ku bani labari in ja'ala Allahu alaikumul laila sarmadan ila yawmil qiyama idan Allah ya sanya muku dare ya zama yayi tuturi yayi tazalce zuwa ran tashin kiyama man ilahun ghairullah wane ne kuke da shi wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah ya atikum bibiya wanda zai kawo muku haske afala tasma'un yanzu ba za ku ji dokokin Allah ji na fahimta kuma ku yi aiki da shi ba sai ce kul ara'aitu ka tambaye su ka ce da su ku bani labari in ja'ala Allahu alaikumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama idan Allah ya sanya muku wuni yayi tazarci zuwa ran tashin alkiyama yanzu kaga yadda rana ta fito din nan yanzu ta daga a ce haka za a yi tazarci ba dare har ran tashin alkiyama Allah ya ce man ilahun ghairullah wane ne kuke da shi koma bayan Allah ya atikum bilailin taskununa fi wanda zai kawo muku daren da za ku huta a ciki afala tubsiru shin ba za ku dinga ganin ayoyin Allah kuna la'akari da su ba sai Allah ya ce wa min rahmatihi Allah ya ce na daga cikin rahamar Allah ja'ala lakumul laila wan nahara Allah sai ya gauraya muku dare da wuni litaskunu fihi don ku huta a dare wani tabtaku min fadlihi a cikin wuni ko ku je ku nema daga falalan Allah Allah sai ya kwace ba sai a yi dare sannan kuma a yi a yi wuni wannan kaga ishara ce zuwa ga girman Allah da kuma rahaman Allah da tausayin da Allah ke mabayinsa Allah ka samu dace malam yace ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kawakibuha wa qadatun tataraddadu malam yake cewa ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kai tuntuntuni game da gefen sama gaba daya ai atrafuha wa jawanibuha wa ma hawatu samawati min ayat ka lura ka kula da abinda sama ta kunsa na ayoyi na ubangiji subhanahu wataala bangarorin sama gefen sama gaba daya lura ka kula ka sa ido kaga ayoyin Allah malam yace kawakibuha taurarin sama wa ƙadatu ai mudi'atu kullum suna cikin haske suna haskakawa ta taraddadu wato ta tahallaku kenan tana motsawa da izinin Allah suna motsi da izinin Allah daga nan ta koma can daga nan ta koma can tare da cikakken haske wannan ishara ce zuwa ga girman Allah subhanahu wata'ala da kuma alama ta wato ainihin cewa waɗannan abubuwan ba wanda ya halicce su in ba Allah ba malam yace alaysa li hadha muhdithun mutasarrifu hakimun alimun wahidun mutafarridu shin waɗannan abubuwan da suke faruwa din babu wani wanda ya kirkire su babu wani wanda yake juya su alaysa li hadha muhdithun mutasarrifu babu wani wanda ya kirkire su babu wani wanda yake jujjuya suke gudana da izininsa hakimun wanda yake mai hikima ne alimun masani ne wahidun tilo guda ɗaya mutafarridu wanda ya kaɗaita shi kaɗai subhanahu wata'ala yanzu a ce wannan abubuwan da suke faruwa muke ganin su a sasannin sama kawai a ce yanayi ne neca ne kawai ke jujjuya su kawai kaga ai ba zai yi ba ba zai yi a ce waɗannan abubuwan wai su ne suka samar da kansu ba bala wallazi bil haqqi atqana sun'aha akwai wanda yake juya su akwai wanda ya halice su shine bala wallazi bil haqqi na rantsa da wanda da gaskiya atqana sun'aha ya kyautata ya inganta halittan waɗannan al'amuran wallahi akwai wanda ke juya su ay sun Allahi allazi atqana kulli shay wa awda'aha al asrara lillahi tashhadu sannan kuma bayan wato ya kyautata halittunsu sannan kuma ya sanya musu wato wasu kayan sirri wadda suke ba da shaida akan cewa Allah shi ne abin bauta Allah shi ne mahalici Allah shi ke jujjuya al'amura yadda ya ga dama saboda haka a waɗannan halittun halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani daga cikin malamai yake cewa fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin abadan shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu ta yaya abun mamaki ta yaya za a saba ma Allah ko kuma ta yaya mai jayayya zai yi jayayyan samuwar Allah bayan a dukkanin motsin duniya gaba ɗaya kowane motsi na duniya gaba ɗaya Allah yana da wata alama da za ta ba da shirin cewa akwai shi kuma shi ɗin shi ne mahalicin duniya gaba ɗaya komai da ka gan shi akwai aya da ke nuna maka cewa Allah ɗaya ne komai akwai ayan da ke nuna maka cewa Allah ɗaya ne saboda haka a wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahalicin kowa kuma shine mahalicin komai shine malam yace wa fil ardi ayatun liman kana muqina wa ma tanfa'ul ayatu man kana man kana yajhadu malam yace a cikin ƙasa ma da muke rayuwa wa fil ardi a cikin ƙasa ayatu akwai ayoyi liman kana muqinan ga duk wanda yake da yaqini game da sha'anin ubangiji shine Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinina a cikin kasan nan da kuke rayuwa to akwai ayoyi da alamomi da za su nuna muku Allah ɗaya ne amma wa ke ganewa shine mai sakankancewa mai yaqini game da ubangiji wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu amma duk wanda yake jayayya yake mara yaqini game da sha'anin ubangiji to ayoyin nan ba za su masa amfani ba shi ne Allah dama ya ce wani da zilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara azzalumai in suka ji ayoyin Allah to ayoyin ba abin da ke ƙara musu in ba asara ba shi yasa malam yace wa matan fa'ul ayatu man kana yajhadu shi yasa Allah cin alƙur'ani yake cewa qul inzuru ma za fi samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minuna wato Allah yake cewa ce da su kulin zuru ka ce da su kulura ku kula ma za fi samawati wal ard ku lura da ayoyin Allah da suke sama da ƙasa amma duk da haka wa ma tughnil ayatu ayoyi na Allah al-ayatu shar'iyya wal kauniyya ba sa amfanarwa wan nuzuru haka duk gargadi da wa'azin da za a yi ba za su amfanar ba an kaumin layu kinun ga mutanen da ba su da yakini duk wanda bai da yakini ga ubangiji to duk abin da za a nuna masa na aya ba zai imani ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim duk waɗanda kalman ubangijinka ta azaba wato ta tabbata musu duk wanda kalmar azaba ta tabbata musu akan a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah yayi alkawarin cewa sai ya musu azaba Allah subhanahu wata'ala yace to waɗannan ba za su taɓa yin imani ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin koda kuwa dukkan ayoyin duniyan nan za su bayyana gare su hatta yarawul azabal alim ba za su taɓa yin imani ba har sai sun ga azaba mai raɗi Allah ya kyauta mala ya ci gaba da cewa wafin nafsi ayatun fiha wa ajaibu biha yu'rafu Allahu al-azim wa yu'badu malan yace wafin nafsi a cikin ranka ma karan kanka da kanka ayatun akwai ayoyi akwai abun kula wa fiha ajaibu akwai abubuwan ban mamaki shine Allah ya ce fil ardi ayatun lil muqinin sai ya ce wa fi anfusikum a cikin karan kanku da kanku ma akwai abun lura akwai ayoyi afala wa fi anfusikum afala tubsirun shin ba ku gani ne ba za ku lura da ayoyin Allah ba biha yu'rafu Allahu al-azim wa yu'badu da waɗannan ayoyin ake gane Allah mai girma kuma abauta masa a karan kanka akwai ayoyin da za su nuna maka cewa babu wanda ya halice ka in ba Allah subhanahu wata'ala ba malam ya ci gaba da cewa laqad qamatil ayatu tashhadu annahu ilahun azimun fadluhu laysa yanfadu malam yace laqad qamatil ayatu haqiqa ayoyi masu tarin yawa sun zo waɗanda suke wato tashhadu suke ba da shaida annahu cewa Allah shi din ilahun Allah shine mahalici shine abun bauta azimun sannan kuma wato Allah maɗaukakin sarki mai falala ne azimun mai girma ne fadluhu falalan Allah laisa yanfadu baya karewa Allah falalansa ba ta karewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi bak abinda ke wajen ku Allah ya ce shine yake gushewa shine yake karewa amma na wajen Allah fa wanzazze ne shi baya karewa kuma ni'imomin Allah da Allah ya yi muku in ku ce za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku yi karshen ta ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kace za ku kidan ya nimomin da Allah ya muku ba za ku kai karshe ba ba za ku iya lissafawa ba ba za ku iya ba saboda haka a wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wata'ala da kuma alamomin da za su nuna mana girma da matsayi na Allah madaukakin sarki malam ya ci gaba da cewa faman kana min gharsil ilahi ajabahu wa laysa liman walla wa adbara mus'idu malam yake cewa faman kana min gharsil ilahi duk wanda ya kasance daga cikin dashen da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ubangiji madaukakin sarki ajabahu ya amsa masa walaysa liman walla wa adbara mus'idu sannan duk wanda ya juya baya ya kauda kai game da ayoyin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wato ainihin saukar kuma yake nuna mana wato yake nuna mana waɗannan abubuwan da suke nuna mana cewa shi wato shi ɗin Allah abin bauta ne to duk wanda ya juya baya ya kau da kai bai kula da ayoyin nan ba ba su ƙara masa imani game da ubangiji ba to babu abin da zai samar masa da kwanciyar hankali duk inda ya tsinci kansa duk wanda waɗannan ayoyin ba su kai su nuna masa girman Allah ba to ba inda zai samu natsuwa ba inda zai samu dace babu inda zai samu kwanciyar hankali subhanahu wata'ala dan Allah dama ya faɗa cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya kauda kai game da ayoyina Allah ya ce to fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ya ce zai rayu rayuwa cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan kuma za mu tare shi ranar tashin alkiyama a matsayin makahu Allah madaukakin sarki ya tsare malam yace alayka bi taqwallahi fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu alayka bi taqwallah malam yace ina jan hankalinka ina horanka da kaza mai tsoron Allah fi fi'li amrihi wajen aikata duk abin da Allah ya umarce ka ai ilzami taqwa wa hafiz alaiha ka lizimci tsoron Allah kuma ka kiyaye ka dage akan tsoron Allah ka zama mai bin dokokin Allah a taqwa kuma shine imtithalul awamiri wajtinabun nawahi abinda Allah ya ce kayi kayi abinda Allah ya ce ka bari ka bari saboda haka malam yace ka rike tsoron Allah shi shine yayi bayani yace fi fi'li amri in kana so ka gane menene tsoron Allah shine yin abinda Allah ya ce kayi wata jitanibul manhiya anhu sannan kuma ka nisanci abinda Allah ya hana wa tub'idu kai nesa da abinda Allah subhanahu wataala ya hana ka raba gari kai hannun riga da duk abinda Allah ya hana kai nesa da shi karka matso kusa da shi dan Allah cewa yayi a wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu manzo Allah kuma yana cewa ma ma amartukum bihi fa'atu minhu mastabatum ko mastabatum wa mani ahaitukum anhu fajtanibuhu duk abinda na sa ku to ku yi shi gurgurdan iyawa abinda na hana ku kuma ku nisance shi gaba daya ku nisance shi gaba daya wa kun mukhlisan lillahi wahdhar min ar-riya wa ta'bi wa tabi' rasulallahi in kunta ta'budu malan yace wa kun mukhlisan lillah sannan duk aikin da zaka yi a duniya ka yi aikin nan don Allah ka zama mai ikhlasi wahdar minar riya ka guji riya ka guji yin aiki don mutane su gani su yaba wa tabi' rasulullah sannan ka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kunta ta'budu in dai ibada zaka yi to kai don Allah ka kuma yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne abubuwa guda biyu da za su tabbatar maka cewa ibadar ka ibada ce karɓaɓɓiya ka yi aikin don Allah sannan kuma ka yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka yi aiki ba don Allah ba to aikin banza ka yi idan ka yi aiki ga tsabaragen ikhlasi amma ba mu ta ba nan ma ka yi aikin banza ka yi aikin banza saboda ka shigo da bid'a kaga ana so a nuna maka cewa a addini ana so ka nisanci riya sannan kuma ka nisanci ka nisanci bid'a ka nisanci riya ka nisanci ka nisanci bid'a saboda ake cewa kun mukhlisan lillahi wahdhar min ar-riya wa tabi' rasulallahi in kunta ta'budu ka zama mai yin aiki don Allah sannan ka guji riya sannan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in hal da gaske kake wato ainihin biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala na'am yace tawakkal 'ala ar-rahmani haqqan wa thiq bihi liyakfika ma yughnika haqqan wa tarshudu tawakkal 'ala ar-rahmani haqqan ka dogara ga Allah mai rahama dogaro na gaskiya wa thiq bihi sannan kuma ka zama mai wato yaƙini game da ubangiji ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala ka dogara ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai sannan ka samu yaƙini a fiƙatu billah ka yarda da Allah ka samu yaƙini game da Ubangiji cewa shi ne subhanahu wa ta'ala zai zama wakilinka kuma shi ne wadda zai mamaye maka zai magance maka duk damuwan da kake ciki shi ne tawakkal alar rahmani haƙƙan wa fiƙbihi liyakfika ma yughnika haƙƙan wa tarshudu dan Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da kai akan dukkanin abin da ya dame ka duk abin da ya dame ka Allah zai maka maganinsa sannan kuma ka samu shirya duk wanda ka dogara ga shi gare shi in ba Allah ba to ka kama kafan sauro ba tabbas amma Allah shine wanda zaka dogara gare shi subhanahu wata'ala kuma a ya zamana Allah ba zai tozalta ka ba ba kuma zai baka kunya ba yasa Allah ya ce wa tawakkal alal hayyin ladhi la yamut ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa kenan duk wani wanda ka kama wanda ba Allah ba daga cikin inda yake da nakasa shine yana mutuwa to in ya mutu shikenan dogarin da kai gare shi ka tashi ami sisi condemn ka tashi aiki saboda zai mutu ya barka amma Allah fa Allah ba zai mutu ba shi yasa yace wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hayna taqum wa taqallubaka fi sajidin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a yace ka dogara ga Allah malam yace ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin addu'a اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا الله رحمك نكي نيما كرك بني كرك بني دا دباراتا ديري دي كبتا والإدو sannan ka gyara mun dukkan al'amurana Allah ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba kai ba malam yace tasabbar anil isyani wasbir li hukmihi wasabir ala ta'ati allaka tas'adu tasabbar alal rah tasabbar alal isyani malam yace yi haƙuri ka haƙultar da zuciyanka akan wato sabon Allah subhanahu wata'ala wasbir li hukmihi sannan ka yi haƙuri game da wato ainihin hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar maka wasabir ala ta'ati ka haƙultar da zuciyanka ka yi haƙuri akan biyayya ma Allah allaka tas'adu mai yiwuwa in ka riƙe hakan za ka samu rabautuwa duniya da lahira mana malam ya kawo mana yanzu haƙuri guda uku wanda kuma shi ne abinda malamai suka ce shi ne karkasuwan haƙuri gida uku haƙuri na farko shi ne haƙuri a kan saɓon Allah saɓon Allah sai an yi haƙuri ga kayan haram nan kana gani amma in baka da haƙuri ba za ka iya guje mishi ba haka ne ko ba ka ba sai an yi haƙuri akan sabon Allah duk da ganshi ya tsunduma cikin sabon Allah to ba komai ya ja masa ba illa rashin mi illa rashin haƙuri in kaga mutum ya saci dukiyan jama'a rashin haƙuri ne ya ja masa ai ba shi ɗaya ne ke cikin talauci ba akwai matalauta da yawa amma me yasa su ba su yi sata ba me suke da shi haƙuri sannan na biyu shine as-sabru ala ta'atillah biyayya ma Allah sai kai haƙuri kana cikin bacci bacci ya ɗau saiti mai kyau yanayi ya canza ga sanyi ga shi ka samu babban bargo ƙato can sai dai ka ji ladan ya yi hu hayya alasala kaga fitowa aiki ne dole sai ka yi haƙuri wani lokacin zai juya ya yi tsaki ta shi wannan ladanin kawai din talauci na damunsa kawai shi kenan wajen ya ɗauka talauci ne har ladan bacci bayan kuma shi din ma cikin talaucin yake 200 karyawa mai kyau bai da shi kuma bai sallah asuba ba tabbija kaga wannan ICC condemn kenan 2-0 eh 2-0 a hakan kuma sai ya fito bakin titi ya ga wani ya wuce da wata zibgegiyar mota sai ce wai ku ci a can ku ci a nan mu ci a can to ai hanyar da za a yi a ci a can din baka kama ba baka kama ba baka da kuɗi kuma baka sallah kan kai na zaka ci a can a ai wallahi da kuwa zaka yi anan kuma a can baka da ku wallahi sai dai kaga watakila shi wancan din ma baka sani ba ikama ba ta wuce shi watakila a sallah kaga ya murza anan ya murza a can kenan ai Allah ka bamu mai kyau a duniya da lahira sannan haƙuri akan kaddaran da Allah ya kaddara maka wannan dole sai kai haƙuri wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirina alladhina idha asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan Allah yayi alkawari cewa sai ya jarabe mu ba za kuma ka iya rayuwa babu jarabawa ba ba zai taba yiwa ba eh ba zai yiwu a ce ka zauna a duniyan nan kuma Allah madaukakin sarki bai jarabe ka ba in in kace zaka zauna a duniya ba tare da ka shiga cikin jarabawa ba za ka sha wahala dama kawalar da kan gari ita tsarin duniyan ma ba haka tsarin yake batun asali asali tsarin duniya shine ana tafiya karkashin jarabawa na gamu da jarabawa ko mai daɗi ko mara daɗi Allah ka samu wani lafiya malam yace wa kun sa'iran bainal makhafati war raja huma ka janahi qa'irin hina taqsidu wa kun sa'iran malam yace ka zama kana tafiya ne a addini bainal makhafati war raja kana mai tsoron azabar Allah kana kuma kwadayin rahamar Allah kuma waɗannan siffofi guda biyu tsoron azabar Allah da kwadayin rahamar Allah ka jana haiɗa iri kaman fuffuken tsuntsu ne guda biyu haina taqasidu lokacin da ka nufaci yin wani abu na addini to zama manufarka guda biyu ne shine fatan rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah karka karkata zuwa ga bangare daya idan ka karkata zuwa ga bangaren azaba zalla kai kullun tsoron azaba to sai ka dauki aqidan khawarijawa yan boko haram su ba sauki komai azaba kawai suke kawowa idan ka dauki bangaren rahama zalla sai ka dauki aqidan wato aqidan jahmiyawa da murji'awa su kawai abinda suke cewa duk abinda mutum yayi na zunubi to ba ruwan imaninsa imaninsa na nan daren dam kaga kowanne sun bata to sai ka zama mutawassil kana tsoron azabar Allah kana kuma fatan samun rahamar Allah subhanahu wataala shine ma'anar innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina wannan shine yanda ake so mutun ya rayu a addini yana wato mai tsoron Allah subhanahu wataala yana tsoron azaban Allah yana kuma fatan samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine rayuwar da ake so mumini ya ya zama yana rayuwa akai kar ya rayu akan zallan a biyayya kar ya rayu akan zallan cewa yana fatan samun rahama ba tare da yana tsoron azaba ba ko kuma ya ce ya gina rayuwarsa akan tsoron azaba zalla ba tare da kwaɗayin rahama ba shi yasa zaka ga alkur'ani ka'idan Allah ita ce duk sanda aka yi magana akan yan wuta to sai a yi magana akan yan me yan aljanna shine ma'anan fadin Allah Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathani shine mathani jo su malamai da an kawo yan wuta sai a kawo me sai a kawo yan aljanna da an kawo yan wuta sai a kawo yan aljanna saboda ana so ka zama kana tsakatsaki ne Allah ka sa mu ci yan aljanna Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahama yana cewa babu wani abin da ke taimaka ma mutum wajen kiyaye dokokin Allah da nisantar abubuwan da Allah ya haramta sannan ya kai ka kusa da Allah babban channel da zai hada ka ga Allah subhanahu wata'ala yace abubuwa guda biyu ne shine kwadayin rahamarsa da kuma tsoron azabarsa kwadayin rahamarsa da tsoron azabarsa sannan na uku yace shine kaunar Allah ai ya ce idan kana so ka nisanci haram ka samu kusanci zuwa ga Allah to ka rike abu guda ukun nan son Allah da ƙaunar Allah ka ƙaunaci Allah kuma ƙauna irin ta gaskiya sama da yadda kake son kowa da komai na biyu shine ka tsoraci azabar Allah tsoro na gaskiya ba na wasa ba ya zama da gaske kake gudun azabar Allah sannan na uku shine kwaɗayin rahamar Allah da gaske kana son rahamar Allah to haka zai taimaka maka wajen ka nisanci abin da Allah ya haramta sannan ya matsar da kai kusa ga Allah waɗannan abubuwa guda uku Allah ka samu wani lafiya malam ya ce wa qalbaka tahhirhu min wa min kulli afatin wa kun abadan an aibihi tatafaqqadu malam ya ce wa qalbaka zuciyarka tahhirhu ka tsarkake zuciyarka wa min kulli afatin ka tsallake zuciyarka daga ka tsarkake zuciyarka daga dukkanin wata cututtuka wasu cututtuka na zuciya wa kun abadan sannan har abada ka zauna ka dawoma har ka mutu an aibihi game da aibin zuciyarka ta tafaqqadu kullun kana neman aibin zuciyarka ma'ana shine abin da malam yake so ya nuna mana anan shine ka shagaltu da neman aibin kanka kai ya za a yi ka gyara kanka ba wai ka shagaltu da neman aibin wasu ba ba zai maka amfani ba amma ka shagaltu da neman mai aibin kanka babu wanda bayi da matsala haka ne ko ba ka ba kowa yana da damuwoyi kowa yana da matsala to galibin mutane sukan shagaltu wani lokacin da neman aibin mutane amma su su manta da nasu su su manta da nasu wanda kuma kowa in aka ce za a bi shi diddigi diddigi kowa a nemo aibinsa wani ne zai sha a cikinmu ba wanda zai tsallake da aka malaye ce ka wanke ka wanke zuciyarka ka tsabtace zuciyarka daga dukkanin cututtuka gaba ɗaya cutan munafunci cutan hasada cuta na kyashi cuta na bid'a ka tsabtace zuciyarka ka wanke zuciyarka daga dukkanin waɗannan cututtuka sannan ka shagaltu ka shagaltu da neman aibin kanka kar ka shagaltu da neman aibin wasu domin idan an ce za a duba wato idan an ce za a duba naka aibin to kai ma ba za ka tsallake ba ba za ka shawo ba za ka tsallake ba saboda ka kula da harshenka ka kula da harshenka ya zamana kai kullun damuwarka ya zamana ya za a yi kai naka matsalolin ka gyara su to idan ka kiyaye wannan sai kaga Allah ya inganta maka rayuwarka amma in ka shagaltu da neman aibin wasu sai kaga kai kana cike da aibubuka da yawa amma gwano baya jin warin jikinsa eh shi yasa wani malami ke cewa lisanaka la tadhkur bihi awratan mri'in fa kulluka auratun walin nasi alsin harshenka karka yadda ka ambaci aibin wani da harshenka domin kai din ma gaba ɗayanka aibi ne kuma sauran mutane ma suna da harshe mana yadda kake da bakin faɗan aibin wani sauran mutane su ma suna da bakin faɗan naka aibin in aka ce za a faɗi naka kai din ma ba sha za ka yi ba ba sha za ka yi ba wa ainuka in badat ilayka ma'ayiban fasunha wa qul ya ainu linnasi a'yunu sannan idan idonka ya nuna maka ga aibin wani idonka ya nuna maka ga matsalan wani to ka faɗa ma idonka cewa sauran mutane ma ai suna da idanu ma'ana irin yadda kake kallon kowa ga kowa yake kallon ka muna fahimta ko irin yadda kake ganin oh wani fa ya dauka ba a gane shi bane gashi kuma na gano shi to haka kai ma akwai abin da ka dauka ba a gane ka ba amma an jima da gano ka an jima da gano ka saboda kai yadda ka shi wanda ka gano shi in ka binciki irin kokarin tattare kanshi da yayi saboda kar a gane shi da ka sha mamaki amma duk da wannan tare kanshi da yayi kar a gane shi din kai ka iya gano shi ashe ishara ce zuwa ga cewa kai ma duk irin takunka duk irin yadda ka tare kanka wallahi sai an gano ka yasa kawai in kaga aibin wani kawai walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim kawai da kaji aibin wani kace to shikenan Allah ya kyauta Allah ya samu dace wajammil binushil khalqi qablaka innahu wajammil binushil wajammil binushil khalqi qalbaka innahu la'a'ma la'a'la jamalil lilqulubi wa ajwadu malam ya ce wajen mil binushil kalki kalbaka sannan zuciyarka ka kyautata ta da nasihar da mutane suke maka idan kana da wani aibu sai mutane suka maka nasiha to ka kawata zuciyarka ka yi mata ado wajen karɓar nasihar da aka maka kar ka ji maranka cewa a haba ni kan aina fi karfin amin nasiha kai ni ni ne za a mun wazi ka kyautata zuciyarka ka yi mata ado ka kawata ta wajen karɓar nasihar da aka yi maka innahu lallai wannan shine la'a'la jamalin shine mafi ɗaukakan kyau duk wani kyan da kake da shi a duniyan nan to bai kai kyan duk wani ado a duniyan nan bai kai adon zuciya wajen ta iya karɓar nasihan da ake mata ba la'a'la jamalin lil qulubi wa ajwad shine mafi ɗaukakan mafi girman wato kyan da zuciya take da shi kuma shine mafi kyawu dan addini ma yana tafiya ne karkashin nasiha addinu an-nasiha addini nasiha ce ai maka nasiha ka karba وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد ما لن يتي بسن ذاك يا أبوكنتك وصاحب كأبوكنتي إذا صاحبت إن ذاك يا أبوكنتك كل موفق دو ود كغا علامون an datar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya ya ƙuduka lil khairati wanda zai dinga jagorantanka yana janka yana nuna maka hanyoyin alheri nushan yana maka nasiha wa yurshidu sannan yana nuna maka hanya yana maka irshadi yana fayyace maka ga abin da ya kamata ka yi ga abin da bai kamata ka yi ba kamar yadda manzo Allah ya ba mu labari mathalul jalisi salihi wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil ki manzo Allah yana cewa misalin abokin zama na kwarai da abokin zama na banza kamar mai tallan turare ne da makeri mai huda ziga-zigi na wuta ya ce fa hamilul miski in ma an yi ka wa in ma an tabta a minhu wa in ma an taji da minhu rihan ba. shi mai sai da turare ko dai ya san maka in sun zo ba suna shan shafa wa mutane ba ko ya dan shafa maka ko ka saya ko kuma dai in dai ka zauna in bai ke za ka shaƙi mai za ka shaƙi kamshi ya ce wa nafikul kir amma makeri mai hura ziga-zigi na wuta shi kuma ka zauna inda yake in ma an yi harika siya baka ko da ya kona maka tufafinka wuta ta tantsatsi ta kona ka wa yin ma an ta ji da rihan khabitha ko kuma ka sha wari amma dai dole za a yi ɗaya cikin wannan ko ka kone ko jikinka ya wari ko ka shaƙi wari dole za a yi ɗaya cikinsu to anan ba kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna maka illan sana'an kira ko na abu makamancin haka bane a'a misali ne ake so a buga maka wanda zaka fahimce shi cikin sauki yadda kaga in ka zauna a inda ake kira dole ka yi wari haka in ka zauna da mutumin banza dole ɗabi'un sa su yana so a cikin ka Allah ya kyauta malam yace wa iyyaka wal mar'a alladhi in sahibtahu khasirta khasaran laysa fihi taraddudu malam yace wa iyyaka ka shedinka ina jan hankalinka wal mar'al ladhi in sahibtahu ina jan hankalinka ka shedinka da zama ko abokantaka da mutumin da in ka abokance shi khasilta khasaran zaka yi wata irin asara wadda wannan asaran laysa fihi taraddudu ba taraddudi ba shakka ba kokonto asara ce a fili za ka yi asara a fili to karka yadda ko da wasa karka yadda a ce ka yi abokantaka da wannan mutum karka yadda ya zama abokinka in za ka yi abokantaka ya zama abokinka mutumin arziki ne ya zama abokinka mutumin kirki ne wadda zai nuna maka hanya madaidaiciya wadda in ya kayi abu ba daidai ba zai kalle ka ce kai wani gaskiya fa baka kyauta ba muna fahimta ko ba dan abiya rima a shakida ba akwai dan abiya rima a shakida wanda shi kawai in ya kalli yanda bakin ka ya karkace sai ce ma tutana Allah ya ce azib da yawo shi ba ruwansa da ya gaya maka gaskiya shi bai san wannan ba to nan ba abokin zama bane amma wanda za ku yi uwar watsi da shi a zo sallama kowa ma ya kama gabansa ko sallama ba a yi ba saboda ya faɗa maka gaskiya to wannan shine aboki wannan shine aboki eh amma wanda ka san duk wani shirme da rashin gaskiya an kade bo zai mara maka baya ah ina wannan ba abokin zama bane wannan ba aboki bane Allah ka samu dace malam yace khudhil afwa min akhlaqi man qad sahibtahu kama ya'muru rahmanu fihi wa yurshidu khudhil afwa ka koyi afwa min akhlaqi man qad sahibtahu daga cikin ɗabi'un waɗanda ka abokance su ya zamana ka koyi afwa waɗanda kake tare da su ɗin su koya maka afuwa cikin abin da za ka koya a wajensu ya zama akwai afuwa kama ya amudur rahmanu kamar yadda Allah mai rahama yake umarni da cewa a dinga yin afuwa fihi kamar yadda Allah ya yi umarni cewa a yi afuwa wa yurshidu Allah kuma ya nusar da mu falala da matsayi na yin mai na yin afuwa mu zama masu yin afuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin Allah ya ce ka rike afuwa mai da afuwa ta zama ɗabi'arka wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid anil jahili sannan ka nisanci jahil ka ni ka wato ka kauda kai game da jahilai in wani jahili ya maka jahilci to ka share ka ba sar idza baga baghin alayka bi baghihi faqtulhu bil ma'ruf la bil munkari idan wani wawa ya maka wawanci to kai ka kashe shi da mai kyau ba da mummuna ba ahsin ilayhi idza asaa fa antuma min jilza min zil jazaa'i bi musma'in wa manzil idan ya munana maka to kai ka kyautata masa ai kowa kun zuba ido ne kuna ji kuna gani kuna jiran sakamako daga wajen Allah za a je lahira ko za a farke sakamakon zaluncin da yayi kai kuma ga menene ga sakamakon afuwan da kai saboda ka zama mai afuwa ka zama mai kauda kai duk abin da aka maka ba daidai ba ka yi hakuri ka yafi afuwa ta zama ita ce ɗabi'arka ka dinga kauda kai akan duk abin da aka yi maka ba daidai ba shi ne ma'anar kudin afuwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina tarahal anid dunya fa laysat iqamatan walakinnaha zadul liman yatazawwadu malan yace tarahal anid dunya ay la ta'tabir hadhihi al hayat ad dunya mawqinan laka wa mustaqarra karka yadda ka dauka karka taba tsammanin cewa wai wannan duniyan wai wajen zama ne a'a shine tarahal ani duniya kai gudun duniya ka gudu ma duniya falaysat iqamatan duniya ba wajen zama bane walakinna hazadul liman yatazawwadu sai dai ita duniya waje ne na daukan guziri ga duk wanda yake so yayi guzirin abin da zai tarar a lahira ita duniya guziri ake ɗeba sai a wuce amma in ka ɗauka wajen zama ne za ka sha wahala shi yasa imamun nawawi rahimahullah a farkon riyadu salihin ya kawo baituttuka inna lillahi ibadun futana tallaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna yake cewa inna lillahi ibadun futana lallai Allah yana da wasu bayi masu kaifin tunani da basira me suka yi ya ce tsallakun duniya sun yi ma duniya saki uku saboda mai wakafin fitana saboda suna tsoron fitina da za ta biyo bayan rayuwar duniya nazaru fiha sun zauna ne suka yi tuntuntuni suka ɗauki duniyan suka kalle ta suka sa ta a ma'auni suka dube ta falamma alimu sai gashi sun fitar da sakamakon binciken da suka yi cewa annaha ita wannan duniyan laisat li hayyin watsana ba wajen zama bane da dawoma ga rayayye duk rayayye zai batta to meye mafita ja'alu halujatan sai suka maida duniyan nan ta zama kamar gulbi ne kamar teku wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna sai suka riki kyawawan ayyuka a matsayin jiragen ruwan da za su hau su ketare su isa zuwa ga inda suke son isa kaga kenan ashe duk wanda bai riki kyawawan ayyuka ba to zai nitse a cikin kogin duniya kuma zai halaka zai halaka kesa sai na ali ke cewa inna lid dunya abna wa lil akhirati abna duniya tana da yaya lahira ma tana da yaya ba hakan ce wannan wani dan duniya bane to duniya tana da yaya lahira ma tana da yaya yace fakunu min abna'id dunya فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم كزما اللاهرة kar ku zama 'yan duniya domin duk inda ka ga uwa to ɗanta na biye da ita saboda ka in kai ɗan duniya ne sanda duniya ta ƙare kai ma ka ƙare amma kai ladan lahira ne fa lahira ba ta karewa walal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alheri kuma ita ce mafi wanzuwa ba ta karewa amma duniya kan tana karewa saboda haka malam ya ce kai gudun duniya to gudun duniya kuma yana da kyau mu fahimta da yawan mutane ba su gane me gudun duniya ba da yawan mutane sun ɗauka wai gudun duniya shine a kullum a ga mutum dukun-dukun wannansa ta yi sufurin wando ɗaya ya fi ɗaya tsayi da yawan mutane wasu ɗauka wannan shine gudun duniya in an ga mutum ya fito da motansa fes ya fito da shaddansa fes idan an ga mutum a tukuban kaza sai a ce ka wani baka da gudun duniya to wahalar da kanka ne wannan ba gudun duniya ba ne wai mai gudun duniya shine karkasa duniyar a zuciyarka amma in ta zo ka more ta wannan shine gudun duniya karkasa ta a zuciyarka to rashin sa ta a zuciyarka kuma zai kare ka daga neman ta ta hanyar haram to in ta zo ta halal di yawanta da ta zo ka more ta da kyau wabtagi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta da rabanka da duniya saboda ka zuhudu da gudun duniya ba shi ne ka wahalar da kanka a banza da wufi ba Allah ya baka kai baka ci ba baka ba wa masu ci ba kai baka mora ba baka ba wa masu mora ba aikin banza kake yi aikin banza kake yi amma in Allah ya baka duniya to ka mori duniyar nan yadda ya dace ka more ta yadda ya kamata masu raba ruwa suna ɗauke mana hankali yawa muna fahimta ku saboda haka wannan shine wannan shine zuhudu shine gudun duniya karka sa duniyar a ranka in ta zo Allah ya baka karbe ta ka more ta wannan zuhudu kenan gudun duniya wannan gudun duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan Allah ya yi mabawa ni'ima to Allah yana so ya ga tasirin ni'iman a jikin bawa Allah ya baka Allah yana so ya kana cin mai kyau kana shan mai kyau kana sa mai kyau ka gina gida mai kyau ka shiga mota mai kyau in Allah ya baka ba wanda ya ce maka zauna ka walar da kanka a banza da wufi ayyu annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa kaga da irin rayuwar da manzon Allah yayi ba rayuwa ce ta masu kudi ba ko amma manzon Allah da kansa idan dukiyan ta zo idan kudin ya zo idan kudin ya zo to ba a wasa ba a wasa an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam me ka so cikin abinci wani abinci ka so yace cinyan baya na rago to kan ba an gama dauke ragon ba aka dauke cinyan baya saura me kuma cinyan baya na rago aka ce abin shafa yace alhulul bari me sanyi me zaki to me dadin duniyan bayan wannan duk wani ƙarshen daɗin da mutum zai ci a duniya ba nama ba ne akwai wani kayan daɗi bayan shi duk wani ƙarshen kayan daɗin da mutum zai sha a duniya duk bai wuce wannan kayan kayan lemuka da waye da madara da wane ne ba ƙarshen ta kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi wasa amma dai duniya karka sa ta a zuciyarka saboda in ka sa duniya a zuciyarka in ka sa duniya a zuciyarka za ta baka wahala in ka sa duniya a zuciyanka za ta baka wahala abdullahi dan umar allah shi kare da a gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa kafaɗa na sai ce da ni kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil ka zama a duniya kamar bako ko kuma wanda ke son ƙetare hanya yanzu wanda ya taho daga jos ya zo bauchi zai tafi gombe yana so yayi ya wuce sai ya tsaya a gidan mai zai sayi abinci ko zai sha mai zai ce a bashi gidan haya ya kama na ba zai haka ba ko sannan wanda ya tashi yanzu ya fita daga masallacin nan yana so ya ƙetare kwalta ɗin nan zai ce a bashi tabarma ya zauna na ba zai ce a bashi tabarma ya zauna kan titin ba ko me yasa ba zai ce a bashi tabarma ya zauna kan titin ba saboda me saboda ba wajen zama ba ne saboda ba wajen zama bane eh ba gun zama bane to haka ake so ka rayu a duniya kar ka dauka duniya wajen zama ne zaka wuce kuma zaka tafi Allah ya sa mu dace malam yace wa kun salikan turuqal ladina taqaddamu ila al manzilil baqi alladhi laysa yanfadu idan kana so ka rayu a addini cikin jin daɗi to wa kun salikan ka rike turuqal ladina taqaddamu hanyar waɗanda suka gabata magabata wanda suka tafi ilal manzilil baqi zuwa ga can masauki wanda yake wanzazze alladhi laysa yanfadu wanda baya karewa ina ne baya karewa lahira to in kana so ka ka mori addini kai addini da kyau to ka kama hanyar magabata ka kama hanyar magabata waɗanda suka gabata ka rike hanyar su magabatan nan daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kan sahabbai shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yace man kana mustannan falyastanna biman qad mata ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake so yayi sunna yake so yayi koyi to yayi koyi da wanda suka mutu su waye waɗannan su ne sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin falaysa li dhikrillahi waqtun muqayyad malam yace wa kun zakiran lillah sannan ka zama mai ambaton Allah fi kulli halatin a duk yanayin da ka tsinci kanka falaisa li zikirillahi waqtun muqayyad ambatan Allah bayi da wani lokaci kayyadadde wanda za a ce wai anan ba ambatan Allah sai dai inda akwai najasa in ka shigo zan najasa kaman ban daki nan ba zikiri ba ambatan Allah amma duk inda ba nan ba ana ambatan Allah nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkurullaha ala kulli ahyanihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane yanayin rayuwarsa ai in ka lura za ka ga a duk ƙur'ani ba wata ibada da Allah ya ce a yi ta da yawa irin zikiri ba inda aka ce ku yi sallah mai yawa ba inda aka ce ku yi azumi mai yawa sai dai mai sai dai zikiri ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran ya kodan da kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa sai dai ambaton Allah kowane muhalli da ambaton da aka sa masa karga kawo na bid'a akwai inda aka sa maka adadi kamar bayan sallah aka ce kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku in kai biyar kai bid'a an ce kai tasbihi 33 tahmidi 33 wallahu akbar 33 sai kai kowanne talbi uku uku kai bid'a ba haka aka saka ba ba shi aka saka ba eh kamar yanzu ne misali mutum ne ya kawo maka ɗinki kana tela sai wani ya kawo maka ɗinki sai ka auna tsayin ligansa kai sai ka ga inci 33 da ka zo wajen ɗinkin sai ka sanya masa ɗinki 45 inci 45 zai karɓa wannan ba na shi ba ne saboda haka yadda aka ce ka yi 33 nan to yin ka ƙara a kai kaga ya ɓaci ko to ka yi bidi a kenan ka yi bidi a so wani zai ce maka wai zikirin ne bid'a zikiri bai taba zama bid'a me bid'a shine ka yi sha inda ba a saka ba shine bid'a shine bid'a yanzu misali kana yadda da ka fahimci bid'a akwai abin da addini ne ibada ce amma in ka saka shi a inda ba nan ba kai bid'a yanzu kamar misali salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai addini ne to in mutun yazo sallah sai ya kabbarta Allahu akbar sai fara Allahumma salli ala Muhammad bai madadin fatiha sai salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tayi me yayi a wajen bid'a so shin salatin manzan Allah bid'a ne salatin manzan Allah ba bid'a bane amma me yasa ya zama bid'a shine ya sa shi a inda ba a sa shi ba barin babu misali kaga da salati da karatun fatiha ai duka ibada ne ko to ka dauki misali yanzu da gishiri da da siga misali da yaji wanne ne ba a ci duka ana ci amma kowanne da inda ake saka shi idan yanzu na kawo kunu sai na sa masa yaji rabin cokali zai shawu idan yanzu na ɗauko shinkafa sai na sa mata mai da siga za ta ciyu? me yasa ba zai me yasa wancan ba zai shawo wannan ba zai ciwu ba amma tsakanin siga da yaji wanne ne ba a ci kowanne ana ci amma me ya bata wannan kunin shine an sa yaji a inda ba nan ake sawa ba me ya bata wannan shinkafar an sa siga a inda ba nan ake sawa ba to haka ibada take in ka dauki ibadan nan ka kai ta can to kai bid'a to wannan fa in kana so ka fahimci wani abu kuma wannan fa da salatin da fatihan duka ibada ne amma in ka sa su a inda babu su kai bid'a to ina kuma ga wanda shi kuma ya kirkiro abinda asali ma babu shi ma gaba daya gaba ɗaya ma shi babu shi kwata-kwata babu shi ma gaba ɗaya yanzu misali da sigan da yajin duka ana ci amma sai aka ce duk wanda ka sa shi a inda ba muhallinsa ba ya tashi aiki to ina kuma ga wanda shi kuma da ya ɗebo kunin sai ya ɗebo ƙasa cokali ɗaya sai ya zuba a ciki wannan kunin zai shawu ba zai shawu ba me yasa ba zai shawu ba saboda shi wannan asalinsa ma ba a cin shi to haka yake shi wannan asali ibadan ma kirkiranta aka yi to ba ma a lissafi da ita saboda haka ita ko a ina aka sa ta bid'a ne ko a ina aka sa ta bid'a ne yanzu ka zo yin fatiha kayi sallah kayi kabbarin harama kayi du'aul istiftahi sai ka biyo bayan ta da salatul ibrahimiya kayi bid'a to ballanta da kuma kai salatul fati wanda asali ma babu ita wanda ta zo da gaskiyan ma daga annabi in ka yi ta a wajen kayi bid'a eh to ina kuma ga wanda dan Morocco ya karbo a wajen raƙumi ina ga wanda ya karbo a wajen raƙumi kaga ka ai nan ne ma ba a lissafi da shi ma gaba shi ne ba a lissafi da shi gaba daya Allah ya samu wanye lafiya na'am saboda haka malam yace fa zikrul ilahi sirran wa mu'lana yuzilu shaqa wal hamma anka wa yaqrudu malam yace fa zikrul ilahi ambaton Allah sirran a cikin zuciyarka wa mu'lanan da kuma a harshenka ka bayyana shi a fili da ambaton Allah da kai shi a sallance da wanda kai shi a bayyana a fili yuzilu shaqa yana gusar da wato ainihin tabewa yana gusar maka da taɓewa walhamma da dukkanin damuwa anka ga barinka wa ya dudu sannan yana koran duka waɗannan zai kore maka damuwa da taɓewa da halaka su tafi ga barinka wa yajlibu lil khairati dunyan wa ajila wa in ya'tika al waswasu yawman yushallidu wa yajlibu wa yajlibu lil khairati ambaton Allah yana jawo alkhairai dunyan anan duniya wa ajilan hakanan kuma a lahira ana samun alheran duniya da lahira wa in ya'tikal waswasu idan waswasi ya zo maka yauman wata rana yusharridu zai kore maka waswasin inda kana ambaton Allah to duk waswasin da ya zo maka to ambaton Allah nan zai kore maka shi amma in ka bar ambaton Allah baka ambaton Allah to zaka halaka wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin saboda ka in ka bar ambaton Allah a baka ambaton Allah subhanahu wataala to zaka shiga cikin waswasi saboda shedan zai zama abokinka faqad akhbara al-mukhtar yawman li sahbihi bi anna kathira adh-dhikri fi as-sabq mufrid saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata al-mukhtar zababbe kenan ya ambata wata rana yace masahabbansa bi anna kathira adh-dhikri yawan ambaton Allah fi sabqi mufridu wajen rigaya ya saka ka riga to ambaton Allah shi kadai ne bayi da na biyu a ga inda ya zama gaba gaba ne wajen aikin alheri to ambaton Allah bayi da na biyu shine manzo Allah ya ce sabaqal mufallidun suka ce wa mal mufallidun ya rasulullah qala adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat masu ambaton Allah da yawa maza da mata manzo Allah ya ce su kan sun sha kwana sun yi gaba ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد ووصى معاذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي ومعاذ بن جبل نسيها يا مس وصية يستعين إلهه cewa ya dinga neman agajin mahaliccinsa abun bautansa ala zikrihi ka roki Allah ya taimake ka wajen ambatonsa wa shukuri da kuma godiya gare shi bil husni ya abudu ya taimaka maka wajen bauta ma Allah subhanahu ta'ala da kyau wajen kyautata ma Allah bauta saboda hadisin da ya zo wanda imamu ahmad ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mu'az bin jabal ya ce ya mu'az wallahi inni la uhibbu annabi ya ce wa mu'az bin jabal wallahi ina kaunarka ina son ka Allahu akbar kaga wannan ai babban daraja ce wanda duk duniya ba mai samun wannan in ba sahabbai ba eh ba wanda zai samu wannan darajar in ba sahabbai ba duk wanda ya ce ya samu wannan darajar bayan sahabbai kuma wallahi ƙarya yake yi don da ya ce ma ya ga annabi ya ce ma ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwansa wallahi ƙarya yake ƙarya yake ba wanda zai ga annabi ya kazatan a zahiri bayan mutuwansa sai dai manzan Allah ya tabbatar bayan mutuwansa ana ganinsa a mafarki ana ganin sa a mafarki kana cewa kayan mafarkin ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to zo ka zauna sai mu dauko shama'ilul muhammadiyya ce faɗa mana yaya tsayin manzan Allah yake kika ce wani dogo ne zololon ce to tun daga nan ka faɗi ba manzan Allah ka gani ba kika ce wani guntu ne a tsugune ke tafiya dab da ƙasa sai ce ba manzan Allah ka gani ba in ka ce wani jibgege ne ƙato ce wannan ba manzan Allah bane idan ka ce ka gan shi siriri ne kamar iska za ta ɗauke shi sai mu ce maka wannan ba manzan Allah ka gani ba baka ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ka ganshi wani baki siddiq yana shine sai mu ce to me yiwa ni ka gani amma ba manzo Allah ba ba manzo Allah ba eh in ka ce ka ga wani fari har yana zabaya sai mu ce ma ba manzo Allah ka gani ba saboda hadisin Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane zololo ba kuma guntu bane tsaka tsaki ne shi ba kato bane ba kuma siriri ba ne tsakatsaki ne shi ba baki ba ne shi sannan kuma ba fari ba ne wanda za ka gan shi wani fata akan nan ce farinsa ma ya fi karkata zuwa ga launin jajajaja saboda haka duk inda manzala duk siffansa a kowane bangare mutawassit ne shi tsakatsaki ne shi motadin na'am na'am ok motadin ne shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun mu'az bin jabal yace ya mu'az wallahi inni la uhibbu manzo Allah yace mu'az wallahi ina son ka wallahi ina kaunarka ina maka wasiya duk bayan sallan farilla karka yi wasa kace allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kauna ce manzo Allah yace wa mu'az ina kaunarka ka rike wannan addu'an din bayan sallan farilla Allah ina neman taimakonka ka taimake ni akan ambatonka da gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wa ausa li shakhsin qad atali nasihatin wa qad kana fi hamli shara'i yajhadu manzo Allah yayi wasiya ma wani mutum cikin sabansa da yazo yace yana neman nasiha saboda shari'o'in musulunci sun masa nauyi baya iya yi ya ce ya rasulallah shari'o'in musulunci sun mun nauyi ba na iyawa a taimake ni da wani aikin da in nayi zai sauwaƙe mun wajen in dinga bin dokokin Allah da shari'o'in musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah shine masa wasiya bi Allah yazal rataban lisanuka hadhihi kar wannan harshenka ya bushe kullun ka zama cikin ambaton Allah tu'inu ala kulli umuri wa tus'idu wannan yana taimakawa akan dukkanin al'amura baki ɗaya kuma yana taimakawa wajen ka samu dace duniya da lahira wa akbara anna dhikra gharsul li ahlihi bi jannati adnin wal masakin tumhadu manzo Allah ya bada misali ya bada labari cewa zikiri da shene ga ma'abotansa duk wanda yake ambaton Allah a nan duniya to yana da shene a gidansa na aljanna bi jannati adnin a aljannan zama wal masakinu tumhadu sannan gidaje na gidan aljanna wato ana ƙara ƙayata su aitu hayyau lahum ana ƙara ƙawata su ana ƙara yi musu shimfiɗa ana ƙara renovating ɗinsu duk sanda ka yi zikiri ka yi ambaton Allah to gidanka na gidan aljanna sai a sake mai sabon fenti da ka yi zikiri sai a sake mai gidan sabon fenti kaga fenti kan ko a duniya ne kullum aka ce ana sake sabon fenti kai zaka ga wajen kyalkyal baran da zai datti to ballantana kuma a gidan a gidan aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni na gamu da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Annabi Ibrahim sai yace ya Muhammad idan ka koma duniya ka ce ma al'umarka annabi ibrahim yana gaishe su sannan ka faɗa musu cewa aljanna gida ne mai daɗi mai tsafta mai kyau ruwan gidan tsaftatacce mai tsarkakakke mai garɗi sannan kuma ka gaya musu cewa gidan aljanna fa'a ne babu shuka ko ɗaya a gidan aljanna fili ne wanda yake samɓal duk wanda ya ga bishiya a gidansa to shi ya dasa to ya za a yi a dasa ya ce shi ne faɗin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk sanda ka faɗi to sai a dasa maka bishiya a gidan aljanna ai saboda kan kace subhanallah sai a ce ku dasa masa lemu alhamdulillah ku dasa mai ayaba wala ilaha illallah ku dasa mishi mangoro wallahu akbar ku dasa mishi apple wala haula wala quwwata illa billah sai a ce ku dasa mishi me awa goriba banda goriba goriba kantin a duniya ma ya azaba ce a kara makallau yawon wasi ka ce a dasa mishi gwanda sai dai goriban aljanna ba irin na duniya ba ne amma goriban duniya kan bayan ka yi ijtihadi wajen ci sannan ka sake ijtihadi wajen sakale haƙori ka akwai damuwa ya akwai matsala na wai ina so mu samu kan gabanin da damu tsaya ya ce wa akhbara anna allaha yadhkuru abdahu wa ma'ahu ala kulli umuri yusaddidu sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa duk bawan da ya ambaci Allah to Allah zai ambace shi sannan zai kasance tare da shi akan dukkanin al'amuransa zai dinga datar da shi kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi cewa a fa in zakarani fi nafsihi zakaltuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakaltuhu fi mala'in khairin minhum duk wanda ya ambaci Allah a ransa to Allah shi ma zai ambace shi in ka ambaci Allah a cikin taro to kai ma Allah zai ambace ka a cikin taron da sun fi taron ka alheri shine cikin dandazon mala'iku wa akhbara anna adh-dhikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u at-taklif hina yukhalladu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa zikiri har a gidan aljanna zikiri zai ci gaba da dawama za a ci gaba da ambaton Allah har a gidan aljanna za a ci gaba da zikiri shine yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya manzo Allah ya faɗa cewa za su dinga ambaton Allah suna tsarkake Allah safiya da maraice amma ya wayan qadi'u taklif taklifi a daura ma abin da sai ka sha wahala kafin kai zai yanke hina yukhalladu lokacin da za su dawama a gidan aljanna a gidan aljanna za a ci gaba da zikiri sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa zikirin da za a yi a gidan aljanna ba irin na duniya bane shi zikirin da zaka yi na duniya ijtihadi ne daga wajenka zikirin da zaka yi na gidan aljanna kuma manzo Allah ya ce yulhamuna tasbiha kama yulhamuna nafas irin yadda ake sako maka numfashi kawai ji kake yana fita to haka za a dinga sako maka tasbihin ko da ka ji kana yi ne ba kama san lokacin da kake yi ba baka ma san san da kake yi ba saboda ka yadda ake sako maka numfashi haka za a dinga sako maka tasbihi waye yanzu a cikin munnan sai yayi kokari kafin yake numfashi haka za a dinga ma a gidan aljanna a nan duniya kaga ba zai yi ka hada kana tasbihi kana wani abu ba zai yi ba amma a lahira ba a gidan aljanna za ka hada eh kana cin kayan marmari kuma tasbihi na fita amma yanzu ka cika bakin da lemo ta ina tasbihi zai fito babu wajen saboda ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni eh shi yasa wai sai kaga wani dan rainin wayo dan rainin wayo yazo yazo na akan kujera ga waya yana dannawa sannan kuma ga talbi yana ja to me kake yi dan rainin wayo ga waya fa yana danna waya wani ma yana danna waya yana tadi kuma yana jan talbi to inda ba comment din facebook kake kirgawa da shalmin ba to me kake a wannan kai rashin hankali ne a wannan rashin hankali ne a wannan iskanci ne ai Allah ya ji kan malamin shi rahama na'am yace walau lam yakun fi dhikri ghayra annahu tariqun ila hubbil ilahi wa murshidu inda a ce ambaton Allah bayi da wata falala sai dai cewa ambaton Allah hanya ce da za ta sa ka samu ƙaunar Allah sannan kuma hanya ce ta samun shiriya yana shiryar da kai zuwa ga ambaton Allah wayan halfata an ribatin wa namimatin sannan kuma zai hana mutum yin giba gulman mutane da annamimanci wa an kulli qaulin lidiyanati mufsidu da kuma duk wata magana da ke bata ma mutum addininsa inda a ce zikiri bayi da wata fa'ida illa ya sa Allah ya kaunace ka sannan ya hana ka yin gulma ya hana ka cin naman mutane sannan kuma ya hana ka yin duk wata magana da za ta bata maka addininka lakana lana hazzun azimun wa rabbatun bi kathrati dhikrillahi ni'mal muwahhid da ya zamana da ya dace a ce muna da rabo mai girma da kuma kwadayi mai girma wajen yawan ambaton Allah madaukakin sarki madalla da Allah wanda ake kadaita shi ma'ana inda za a ce zikiri bayi da wani amfani iya amfanin zikiri shine ya saka Allah ya kaunace ka sannan bayan Allah ya kaunace ka zikiri ya hana ka giba da annamimanci da wannan ya isa ya zaburar da mu wajen yin zikiri da ambaton Allah shi yasa sayyidina Abubakar yana cewa ku rike ambaton Allah ku nisanci ambaton mutane saboda ambaton mutane cuta ne ambaton Allah kuma waraka ne ambaton Allah cutan zuci ne a ambaton Allah ambaton mutane cutar zuci ne ambaton Allah fa waraka ne ga cututtukan zuciya gaba daya duk wanda yake ambaton mutane ya zauna ya kira wannan ya zauna ya kira wannan ya zauna ya ambaci wannan to babu shakka zai wahala a duniyarsa zai wahala a lahirarsa amma in kana so ka huta duniya da lahira to ka shagaltu da ambaton Allah ka yi watsi da ambaton me ka yi watsi da ambaton mutane yace walakinna min jahalina qalla dhikruna kama ƙalla minna lil ilahi ta'abbudu yace amma mu saboda jahilcinmu mun yi tsallake ne ko mun yi so daidai daidai muke tafiya ko na'am yace walakinna na sai dai mu din nan min jahilina saboda jahilcinmu qalla zikru qalla zikruna zikrinmu yayi karanci kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu kamar yadda bautan Allah ta yi mana karanci saboda mun jahilci wannan sai zama da muna da karancin zikiri kamar yadda ibadan ma ta yi karanci wasal rabbaka tawfiqa wal fawza da'iman fama khaba abdul lil muhaimin yaqsidu malam yace sannan ka roki ubangijinka ka roki Allah madaukakin sarki ubangijinka at tawfiqa dace wal fawza da rabautuwa a wata nuskan yazo da wal auna ka ne ka roƙi Allah taimako da'iman a koyaushe ka dage wajen roƙon taimakon Allah da kuma dacewa daga wajen Allah fama khaba abdul lil muhaimin yaqsidu dukkanin wanda yake manufarsa akan dukkanin ibadansa yana nufatar Allah madaukakin sarki ne to ba zai taba taɓewa ba ba wanda ya taba nufatar Allah kuma ya tabi wa salli ilahi ma'a salamin wa rahmatin ala khairi man qad kana lil khalqi yurshidu ya Allah mahalicina ka yi salati tare da aminci da rahama akan mafi alkhairin wato wadda ya zo domin shiryar da bayi shiryar da halittun Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ali da iyalansa wa ashabin da sahabbansa wa man kana tabi'an da waɗanda suka biyo bayan su salatan wa tasliman yadumu wa yakhludu wato salati da amincin da zai dawwama kuma ya tabbata har abada to Allah cikin ikonsa ya kawo mu ƙarshen wannan manzuma muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya sanya mana albarka cikin abin da muka karanta abin da muka faɗa daidai a ciki Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana Allah madaukakin sarki sanya mana alheri cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi yan uwa da suka tsayu akan wannan daura hatta samu kammala muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna ita gidauniyar da shirya wannan daura gidauniya ta khairu umma foundation ita ma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata da alkhairi Allah ya biya kowa da gidan aljanna Allah ya sanya mana albarka da alkhairi cikin rayuwar mu zamu takaita anan insha Allah ta'ala ina jin akwai jawabai ko zamu tafi hutun rabin lokaci ko ko zamu tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo insha Allah kafin a ci gaba da komai zamu sake karanta zallan matanin daga farko zuwa ƙarshe saboda duk mu koyi yanda ake karanta shi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace da baiti to Allah ya mana albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh